بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana safiyar ranar lahadi ce da ta daidai da ashirin da takwas ga watan jumadal ula hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyu daidai da ɗaya ga watan mai shekara ta dubu biyu da sha ɗaya wannan shine kasar na arba'in daga cikin kasusuwa na karatun littafin fiqhu sira wallafar profesa zaid abdulkarim zaid allah ya saka mishi da alkhairi idan jama'a ba su manta ba har yanzu muna bayani dangane da abin da ya shafi bayyanawa ko kuma ɓoye da'awa me yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya shekara uku zinzin shekara uku yana ainihin sakai da'awar shi da'awar tana zama sai dai a je a zauna da wasu tsirarin mutane ko a zauna da wani mutum guda ko da daddare ko a fakaice ko makamantan haka bayan da muka gama jin dalilai da kuma ilimin da za mu ɗauka a kan yanayi ke haifar da irin wannan da kuma fa'idojin da ke cikin adda'awatul fardiyya sai kuma mala ya ce al-mabhasur rabi'a al-jahru bid-da'wa wuri na hudu da ke bincike dangane da tarihin bayyana da'awa yaushe ne annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya fara bayyana da'awar wane yanayi ne ya hukunta a bayyana da'awar ita ce hikimar bayyana da'awar waɗanne fa'idoji ake samu dangane da wannan gaba ta tarihin bayyanar da'awar malam ce marar salasu sanawatin ala da'awa wa hiya la tazalu sirriya wa fardiyya مرت ثلاث سنوات على الدعوة وهي لا تزال سرية وفردية شكروا أكو سكا شوئي da da'awa ta musulunci ba ta gushe ba a ɓoye kuma ɗaiɗaiku ake iya yi wa ita kadai تكون خلالها جماعة من المؤمنين استجابوا للرسول صلى الله عليه وآله وسلم واتبعوه سيدي أقوم ودنن شكرو قدا أكو أن سامر دا وستار المؤمني ودن دا سكا أمسى ومنزو محمد صلى الله عليه وسلم أكما سكا بيش ثم نزل على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الأمر بالجهر بالدعوة sannan sai umarni ya sauka ga manzon tsira Muhammad sallallahu alaihi wa sallama akan ya fara bayyana da'awa amara an yi ulina da'awatahu aka umarce shi ya bayyana da'awar shi wa annahu nabiyyun mursalu yayi shela kuma cewa shi annabi ne da aka aiko ولم يجهر بأسماء الصحابة سيدي أولا لوكتي بفار بيّن سونا ينسى حبان دكي تارة دشيبا domin dama al'amarin a ɓoye ake da ya fara bayyanawa ba wai ya fito ne ya bayyana da uslubi na wauta ba cewa to jama'a ku zo ku bi domin wane da wane da wane ma duk suna tare da ni da ku sani wayo shekara uku a da'awar ya fara bayyana kamar shi kadai ne a lokacin nan bai bayyana sunan wani da ke tare da shi ba wala bi man ittaba'ahu wastajaba lahu annabi kuma bai faɗi waɗanda suka bi shi ba da waɗanda suka amsa mishi wala kai fattaba'uhu kuma bai faɗi yadda suka yi suka bi shi din ba bal baqiya hadha sirran la yu'lam wannan ya wanzu a sirrance ba a bayyana shi ba khawfan ala man istajaba saboda an jiye wa waɗanda suka je suka bi annabi sallallahu alaihi wasallam an jiye musu tsoro min iza'il kuffari wa atida'atihim an jiye musu tsoron cutarwar da kafirai ba su musu da kuma ta'addancin domin wani yana nan kana ganin shi a matsayin dan uwanka ne kafiri ashe yau shekarar shi biyu ko uku da bin annabi sallallahu alaihi wasallam idan yau annabi ya sanar sallallahu alaihi wasallam cewa wani ma ya bi za ka zo ka datse shi kai ashe duk abin da nake ashe kai abin ma ya cika kaza kaza kaza haka sai annabi ya kiyaye wannan to kun ga sai mu fara fahimta irin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake harkar wato akwai yanayin da bayyana kayan aiki ko abokan aiki wauta ce ina fata an gane bayyana cewa mu ne kaza muna da kaza wane ma na tare da mu wane ma namu ne wane ma namu ne na taɓa gaya muku yanzu akwai wani babban mutum a wata ma'aikata wadda daga wanda ke shugabancin ma'aikatar sai shi shi dinnan kuma zuwa ya mala bakar mahmud gume tura shi makaranta jami'ar islamiyya ya daidai an kawo mala bakar gume fom na wannan ainihin hukuma sai mala ya ce ka haƙura da jami'ar islamiyya don ustazu ne da su aka yi gwagwarmayar nss da duk wata hayaniya da aka yi a abu shekarun sai cike wannan fom ya tafi yana aikin na yana aikin na yana aikin nan yanzu ya zama babban mutum akwai lokacin da nake karantar da umdatul ahkam da ahkamul jana'iz a abuja yana zuwa wurin karatun ni da kaina na ce mishi ya saurara ya rinka bi a kafin tare da a wannan lokacin ma bai gama bayyana ya yi girma ba a dan komai ba duk wanda aka ga ya bayyana tare da mu to za a fara dakatar da shi ko ci da shi baya ko tunkuɗe shi ko kai shi wani lungu ku fahimci wannan balle a rinka ganin shi gashi ne yana bayyana akan video clips da video text din mu cewa ai gashi nan da shi ake karatun su ne kaza su ne kaza yanzu kaga wannan wata hikima ce wadda ko ustazan mu ne abin da zai zo za a ce to ga wani nan namu ne jama'a salati goma ga annabi ai mishi addu'a Allah ya kai shi babbar kujerar ba haka ustazan mu za su ba su abin da suke gani suna kallon bangaren cewa in ya kai wannan kujera sun yi nasara a daidai lokacin ban san cewa sun buɗe sirrinsu ne na addatse su ba haka yanzu babban ma'aikata ce a ƙasar wadda tana daga cikin inda ke juya hattata da shugaban ƙasa amma shi ne na biyu kuma tare muke kuma yara abubakar gumi ne kuma abubakar gumi ya tura shi amma ya yi bakan sai dai mun ji za mu ba shi kasar kawai haɗu wani wuri ko mu aje kasar kawai zai karba shi kenan yana na yana biyu to wannan yana daga hikimar da nake so mu fara cewa a akwai yanayin da eh za ku iya bayyanawa in yanayi ya hukunta akwai yanayin da ba daidai ba ne ku bayyana da haka kaga ga annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da shi ya bayyana ya bayyana da'awar amma a lokacin bai bayyana suwana da suwana da suwana ba kana awwalu ma nazala bi sha'ni ilani da'awa huwa qawluhu ta'ala ayar farko da ta fara sauka dangane da umarni da bayyana da'awa karara ita ce ayar da Allah ke magana maɗaukakin sarki ke cewa wa anzir ashiratakal aqrabi danginka na kusa sai kai musu gargaɗi kai musu wa'azi anan al'ashiratu ba ta nufin dangin iya da baba kadai a mutanen anguwarku mutanen garinku waɗanda kake tattare da su domin can qur'ani da ya tashi a wani yana cewa وعشيرته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه العشيرة أنا كأجب لما يتنا نفسه dangin iya da na baba ba zai iya ɗaukar mutanen anguwarku mutanen yankin garinku don haka tashi kai gargaɗi ga waɗanda suke danginka ne na kusa wannan ita ce aya ta 214 cikin suratul shu'ara an aisha ta radiyallahu ta'ala anha daga aisha Allah ya ƙara mata yarda kun ji wannan shine da'abul muhaddisi da'abul salaf da'abu ulama'il qudama abin da yake bayyana da ya bayyana ayar sai kai ya jawo hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam daga Aisha Allah madaukakin sarki ya kara mata yarda kalar tace lamma nazalat yayin da wannan aya ta sauka wa anzir ashiratakal aqrabina kai gargadi ga danginka na kusa قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال لمن ذا الله يميك يتي يا فاطمة بنت محمد يا صفية بنت عبد المطلب يا بني عبد المطلب لا أملك لكم من الله شيئا سليني من مالي ما شئتم ذا الله يتي يا فاطمة إر محمد أكتب يتي يا فاطمة كأيبا don kada ita kanta fatiman ta gaza fahimtar da ita ake don kada su kansu jama'a su ɗauka wata fatima ce na ga sai ce ya ke fatima yar muhammad ya ke safiya yar abdulmuttalibi ma'ana ya ke gwaggota wannan safiya ɗin yar mahaifin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira ta karara ya danganta ta ga babanta wato kakan shi dan kar a fahimci wata safiya ce da bata kai ta komo ba a safiyan nan da ake tunanin su ne su wance da su wance ya bani abdu mutallib ya ku ƴaƴan abdu mutallib ya ku dangina kenan la amliku lakum min Allah shay'a ba zan iya mallaka muku komai ba zan iya tsara muku komai a wurin Allah ba salini min mali ma shi'tu ku tambaye ni dukiyata abin da kuka so in ɗauka in baku shi nake da mallaka a kai amma abin da ya kai mallaka Allah ne ba zan iya mallaka muku ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shine na farko a cikin wannan al'umma tamu na tsayar da gaskiya da adalci da kuma tabbatar da due process yaya due process yake a wurin Allah shine ka bi Allah in baka bi Allah ba kowa ya gatanka ba da amfani saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam bai shimfiɗa musu yanayi tunda ku ne ƴaƴana tunda ku ne gwaggwanni na tunda ku ne kaza ku zo kawai duk yadda ma kuka yi annabi bai shimfiɗa musu haka ba sai ya nuna musu iyakacin gaskiya ita ce ne su bi Allah kaɗai shi ne mafita amma game da abin da shi ya mallaka ranar sa iya zuwa su roƙi abin da suka so amma kada ke fatima ki ƙin sallah ki ƙin azumi ki ƙin kaza ki ƙin kaza nan taba ki ce baba na wani ne ke safiya kar ki ƙin sallah ki ƙidin Allah da an taba ki ce ai dan mu ne ba wannan kawai ki biya ya Allah ya tsara abin kawai a haɗu a can wasu na mamaki me yasa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya misali da fatima me yasa bai da sauran ƴaƴan shi ba me yasa annabi ya misali da safiya me yasa bai da sauran ainihin waɗanda suke daga cikin ubannin shi ko uwan shi ko kuma makamantan haka ba aka ce wallahu alam saboda su ne mata su ne kuma suke da rai kuma su ne waɗanda galibi suka fi shagwaɗewa da an taɓa ta ce ni ƴar wance ce an taɓa ta ce ai ni ce uwar wani galibin maza wani lokaci ba cika wannan ba mata su suka fi sannan sai faɗi waɗanda suke da rai sai faɗi kuma cikin waɗanda suke da rai waɗanne ne suka fi kusanci da shi a cikin 'ya'yan shi kaf ga fatima ga ummu kulthum ga ruqayya waɗannan 'ya'yan nashi ba wadda ta fi kusanci da shi tun a wannan lokacin da yake faɗin wannan maganar irin fatima a cikin gwaggwanni kaf ba wadda ta fi kusanci da shi irin wannan safiya to abin da yake son ya nuna idan waɗannan na kusan kusa ba su isa su sa a karya doka Allah a yi musu abin da suke so ba to kowa ya shafa wa kan shi ruwa to kun ga yanzu wannan ko wannan hadisin a wurin malamai irin su Ibn Rajab irin su al-Imam Suyuti da irin su Ibn Abdussalam malamai da suke rubutu akan qawaidul ahkam da irin su Ibn al-Qayyim sai su ce hadisin ya fitar da ƙa'ida ilmiya ƙa'ida fiqhiyya ita ce ne ita ce abin da na faɗa in aka tsara abu kawai ka bi abin shine kawai zaman lafiya in aka tsara abu kawai ka bi abin misali yanzu sarkin musulmi sada shine cansala na jami'ar ahmadu bello shine sarkin musulmi kuma an sa shi can sallan na daidai dindin mai iyarai kuma shi sarkin musulmin nan a matsayin shi na shugaban jami'ar ahmadu bello zai iya aikowa cewa a ɗaukiwa ne jami'ar ahmadu bello to amma fa ita jami'ar tun kafin shi ya zama abin da zai zama a matsayinta tana da wasu sharuɗa na ɗaukan ɗalibai to kai sai ka dogara da cewa kai fa musulmi ne kai jikan dan godiyo ne kai kaza ne kai kaza ne kuma yanzu babanka ne ko kakanka ne ko kawunka ne yake can sala na kawai sai kai zaman ka kashen ka ke ka yi kallon talbijin ka kwana kallon talbijin da yi ya za a ɗauki ɗalibai kawai sai ka je wurin shi sai ya rubuta maka takarda kawa na nan ya zo a ɗauke shi in ka zo lallai za a karɓi takarda hannu biyu yanzu wannan takarda amfanin da ta maka shine ne idan da wani ne wanda bai zo da wannan takardar da mai ba zai shigo wannan ofis din kai tsaye ba to amfanin da ke maka kenan amma bayan nan sai ce ina takardunka da ke shi da kayi jam kayi wayar ka ci kaza ka ci kaza sai ka ce a kansala ne fa ya aiko ni ai ni da an da ma nake so kusa ni sai ce a tafi ka ba mu za a ɗauke ka za a ɗauke ka sannan in ka koma wurin shi shi duk babbakin faɗan da zai dawo ya yi akan a ɗauke ka za a ɗauke ka ba za a ɗauke ka ba ashe abin da ya fi dacewa ka san kai ɗan wane ne ka san kai baban wane ne ka san kai surukin wane ne to ka yi ƙoƙari ka cika ƙa'ida kawai shi sa kullum ga malamai nan a jami'ar ahmadu bello sai ana ganin su kamar mahaukata saboda me ɗan shi ya zo yana karatu ya kasa hayewa matar shi ta zo tana yi ta kasa hayewa wani ya zo ne ya ce ya ba zai taimaka a'a ba taimako bane mutane ba su gane bane san ba taimako bane domin a lokacin da ka taimake shi ka cicciɗa shi ya kai inda bai kai ya kai ba maka kwana biyu kai kuma ka kwanta ka rasu sai ka zo wani bincike mai zai faru za a kaɗo shi a lokacin da za a kaɗo shi ɗin nan an watsar da mutuncinka da mutuncin shi kuma ya tabbata kai kanka ya kamata a binciki nagartar karatunka da ya kai ka wannan kujerar sai da haka ku kiyaye jama'a duk sanda aka sa ka'ida to Allah shine na farkon da yake sa ka'ida domin lahul khalq wal amr shi yake da halitta shi yake da umarni to Allah da ya halitta yana da umarni ko to ka bi umarnin Allah kawai kaka dogara cewa kai wani ne to daga wannan kenan sai mu fahimci duk wani abu da ake so ya tafi yadda ya kamata ko to kai a saka mishi ka'ida to zai tafi yadda ya kamata kuma duk wani abu da ake sa mishi ranar da zai wargaje ko a bashi ba tare da ka'ida ba ka ɗauki cewa daga sanda sardau ne kafa jami'ar Ahmadu Bello zuwa yau a irin wancan process din ake ɗaukar ɗalibai da jami'ar ba ta kawo yau ba amma za a iya maka alfarma na a turo takardarka a zo a ganka da wuri wurin da yiwuwa da ba a turo takardar daga wurin wani ba ba za a ganka da wuri haka ba ta iya yiwa a yi maka alfarmar an rufe ɗaukar ɗalibai guda talatin kai yanzu a iya ɗaukan ka a haɗa ka ka zama na talatin da ɗaya amma fa a bisa ka cancanta ma'ana kenan managerial alfarma ba academical alfarma ba ko kun fahimta jama'a ba yadda za a ɗauke ka jami'a da credit ɗaya amma za a ɗauke ka da credit biyar amma lokacin ɗaukan an an rufe to shi kenan sai a ce eh to shi kenan a je dai domin an san academically wanda shi ne abin da ya kafa jami'ar za ka iya bi saboda haka jama'a kun ga ko menene ku tsaya ku gudanar da shi a bisa tsari wannan shine abin da nake nuna mana cewa malaman usulul fiqh daga nan in suka duba sai su ce to yanzu qa'ida ilmiya ta fito anan qa'ida fiqhiyya ta fito anan shine komai abin shi a bisa ka'idar shi wannan hadisin yanzu da wani dan bid'a ya dube shi a ƙasar nan sai ya ce yanzu kai ka yi imani wannan hadisin cewa annabi ba zai tsina nawa ɗan shi komai ba eh amma me yake nufi a hadisin idan ba ta bi Allah ba ba zai tsina na mata komai ba amma in ta bi Allah sai aka samu gazawa a wani wurin yo zai tsina na wa wani wani abu ma balle ɗan shi ko kun fahimta in ya zama annabi sallallahu alaihi wasallama zai yi ceto waɗanda zai ceta ɗin sai don suna da wani abu wanda suka gabatar wa Allah ba ya zama zallar kafirai ne da suka yi wa Allah fito na fito ba annabi zai tsina na musu ba to in ya zama haƙiƙa annabi sallallahu alaihi sallama zai iya tsina na wa kawun shi abu talibin kamar yadda za ka zo ka ji kafiri ne amma bai yi wa Allah fito na fito da kafirci ba amma a daidai wannan lokacin annabi kuma ba zai iya tsinana wa ɗaya kawun nashi ba abu lahabi da yasa saboda yawa Allah fito na fito da kafirci to balle musulmi da yaje lahira da imani ko ɗan yaya imanin zai amfane shi to balle fatimatu zahara sayyidatu misa'il alamin fil janna ko kun fahimta ashe mai annabi sallallahu alaihi wasallama ke kokari annabi yana son ya yunkurar da himmata ne to yanzu wannan hadisin sai ya sake bamu wata ka'ida duk wanda Allah ya ɗaukaka shi idan yana son gidan ya ci gaba da ɗaukaka ko to ya gina 'ya'yan a bisa yadda gidan zai ci gaba da ɗaukaka kai ya gina su a jikin shi kusan wannan idan kai malami ne ya ƙoƙari 'ya'yanka su karatu in kai ne kuɗi ne yi kokari ƴaƴanka su iya kasuwancin da ya kai ka ga samun kuɗi idan kai ma'aikacin gwamnati ne yi kokari ƴaƴanka su shiga aikin gwamnati in kai manomi ne haka amma saboda kai manomi ne ka tara musu buhun hatsi dubu ka mutu ka bari amma ba su iya noma ba akwai matsala saboda kai ɗan kasuwa ne ka gina musu manya-manyan gidaje yanzu ku dubi mutumin da ya fi kowa yawan gidaje a garin nan yau ga 'ya'yan nan suna ta sai da gidajen haka ne ko ba haka ba me yasa wallahu alam idan da dukkanin 'ya'yan da suka ci gadon wannan dukiyar suna kan turbar da uban ya bari a kai sai dai su ƙara haɓaka waɗannan gidajen sai dai su ta rushe na ƙasa suna mai da su na siminti sai dai su ta renovating din na siminti suna zama na zamani dubi gidan ɗan tata a Kano duk wanda ya tashi a gidan kowane ne sai an saka shi a hanyar kasuwanci har zuwa yau ba su yadda saboda 'ya'yansu sun yi boko ba ba su yadda saboda 'ya'yansu kansu ya waye ba a ce zauna kawai ka zama ɗan hajiya a zuba maka daloli a cikin jaka ka je ka cinye ka sake dawa hajiya sun kare fa duk matar gidan ba yadda kawai ta zauna ta zama mata aure ba kawai mata aure a mata aure amma yar kasuwa saboda haka kullum ba hasashe take Allah kashe mijinta ta ci dukiya ba dubu uwar dangote yau shekara nawa Ali dan saraki mata waka amma 'yar kasuwa ce dubi yanzu gidajen mai take da su gaba ɗaya across the country duk inda ka ga mrs gidan manta ne 'yar kasuwa ce a halin ɗanta ma ɗan kasuwa ne to yaushe ne za ta tsaya tana babbaki bai aiko mata da buhun shinkafa ba wata ya ƙare don haka kun ga gidan daga shekara ɗari zuwa yanzu har yanzu ya yi maintenance status ɗin shi to duk wanda ke son gidan shi ya nakasa to ya mai da gidan gidan gargajiya da daraja wata ran sai ya waye gari gidan ba shi da wata daraja da ka tashi a anguwarku da akwai wasu ƴaƴa waɗanda kai baka isa ka je ka nema ba amma yanzu mai gidan yana mutuwa kai da ba baka isa ka nema ba yanzu ka tashi ka zama wani abu saboda ubanka ya gina tunaninka yau 'yar gidan ake kawo maka tallaka aura da baka isa ka je ba yanzu ana kawo maka ita ne ni na san irin haka gidaje da yawa a muciya waɗanda da ko cikin zauren gidan ba mu isa mu leƙa ba mu leƙa amma yanzu za a zo a ce maka da Allah ga wance ga wance kaza kaza kan wanka ce kaza kaza ana neman yanzu ina ne yake da dan maiko maiko inda za a je a karu dan a ɗan rinka na kata bismin nurikum ina fatan kun gane amma fa abin da ya kai haka fa shine asali an dogara ne da mai gidan shi ko mai gidan ba dawama zai ba saboda haka wannan abin ya baiwa duk wani mai gida principle wato ka'ida ilmiya ka'ida usuliya akan cewa annabi sallallahu alaihi wasallama bai ce wa fatima ke fatima ke ce yata ke ce sayyidatu nisa'il alamin ke ce kaza zauna mun je lahira muna nan mu ne ma a lahira annabi bai haka ba dubi kalmar da ya ce mata ba zan amfana miki ba tashi tsaye amma annabi zai amfana a wani ba zai amfana mata ba ashe akwai wasu ma'anoni a ƙarƙashin haka me yake nufi kar ta zauna ta ruguje gaba ɗaya tana jiran za ta ci albarka annabi to ba za ta ci ba amma ta tashi ta je lahira da ɗan wani abu jama'a kuna fahimta da kyau Allah maraukakin sarki ya taimake mu wannan hadisi al-Imam Muslim ya fitar da shi a lamba ta 350 daidai wa an abi hurairah radiyallahu anhu qala lamma unzilat hadhihi al-aya abu hurairah yace yayin da wannan aya ta sauka wa anzir ashiratakal al-aqrabina ka gargadi danginka na kusa da'a rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama quraishan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira Qurayshawa ma'ana ya gayyace su fajtama'u sai suka taru nan ma kafin mu tafi da nisa akwai wata gaba da ya kamata kai a matsayinka na matashi da ka fara da'awa ka fara bayyana da'awa ka duba kana da mutunci kana da daraja bainal qaumi wal ashira da za ka iya kira a zo wannan yana nuna darajar kai za ka iya cewa jama'a ku zo ina da wa'azi ku zo ina da magana me kake tunani da ya tashi yana shan giya yana neman mata yana iskanci yana fashi da makami ya ce jama'a ku zo ba shi ba wanda aka gama zai tafi shashasha za a ɗauke shi to sai ka tsaya ka duba yanzu a matsayinka na matashi idan ka tara mutanen anguwarku ka ce jama'a e an idar da sallar isha ina so gobe duk wani wanda yake magidanci ne a anguwar nan ya zo ya sallar isha nan akwai magana sai ka duba ka ga kana da nagarta kana da nauyi a cikin mizanin zuciyarsu ba za su iya tahowa ko ba za su yi dariya su watse kowa ya tsaya ya nazarin wannan annabi sallallahu alaihi wa sallam yana da wannan nauyin yana da wannan darajar yana da wannan nagartar da haka da ya kiraye su fajtama'u sai suka taru fa amma da ya tashi ya magana ya game kowa da kowa wa khassa kuma ya yi magana ɗaiɗaiɗaiɗai ya ware mutane daban-daban faƙala da abin da ya ce ya bani ka'ab ibn lu'ai ya ku ƴaƴan ka'ab ɗan lu'ai a nan cewa ya ku ƴaƴan ka'ab ɗan lu'ai to ya tattare gaba ɗayan waɗanda ke tattare inda ya ce ya bani abdulmutallib to ba dukkan banu abdulmutallib ne suka shigo cikin ƴaƴan ka'ab ɗan lu'ai ba kaga dai abubakar ba zai shigo ba umar ba zai shigo ba usman ba zai shigo ba sauran sahabban nan duk da kake ji mafi yawancin su muhajiruna ba za su shigo ba domin ba bani abdulmutallib bane amma cewa ka'abu dan lu'ayi kamar ka shigo cikin zare ne ka ce ya ku zage zage ku zo za su zo amma an ka ce ya ku mutanen kwarbai eh mutanen bakin kasuwa ba za su zo ba don haka cewa ya ku ‘ya'yan ka'abu ɗan lu'ai ka'abu ɗan lu'ayin kakansu ne na can sama an filo an fusa minan nari ku fitar da kanku daga wuta ya bani murra ibn ka'ab ya ku ‘ya'yan murra ɗan ka'ab kaga ya ƙara yau ƙasa ƙasa to a cikin salsala ta nasaba in aka yau ƙasa ko to zuriya ƙara faɗi take ku duba ku gani yanzu akwai wanda yake za a iya cewa jinin sarautar zazzauni amma kuma sai ka ji an ce ba jikan aludan sidi ba ne me yasa aludan sidi ya yi sarautar shi ya kare da nashi jikokin sun kauce gefe guda to sai zama jikan wani sarki ne da ya biyo bayan aludan sidi kaga jinin sarautar zazzabi amma me kake tunani inda an ce wannan jikan zage-zagen da suka yi sarauta a zariyan yanzu an danganta shi ga kowane sarki ko ba a danganta shi ba an danganta shi don haka ku kiyaye lokacin da nasaba take yin ƙasa tana ƙara faɗi misali yanzu kai ɗan babanka ne to jikokinka fa ba 'ya'yan babanka ba ne an dubi nasabar kai tsaye da haka in aka ce ina jinin wane sai aka faɗi kakanka kaga da kai da 'ya'yanka da jikokinka duk kun shiga ciki amma aka ce ina 'ya'yan wane sai aka faɗe ka kai kaga yanzu su ba za su shiga cikin 'ya'yan babanka ba saboda haka cewa da aka ya bani ka'ab to sun shigo da faɗi da aka sake cewa ya bani murra to murra ɗin kuma ɗan ka'ab ne to wani zai iya shigowa ciki saboda can an auri uwar shi ta tafi can wani ƙauye ko kun fahimta jama'a saboda haka an ka zo an fusa kun minan nar sai ya ƙara ƙasa ya ce ya bani abdishams ya ku bani abdishams ko kun fahimta kun ga yanzu bayan da ya umumin ya kuma zo yana ne yana hassasewa ya ku bani abdu shams an kudu an fusakun minan nar ya bani abdu manaf ya ku ƴaƴan abdu manaf kaga dai abin ƙara ƙasa yake yawa an kudu an fusakun minan nar ku kwaci kanku daga wuta ya bani hashim ka gani ya ku ƴaƴan hashim yanzu an taho an tsuke ta yanzu kaga an fitar da su abubakar da umar ko kun fahimta an tsaya iya banu hashim an kizo an fusa minan nar sannan ya bani abdul muttalibi ya ku ƴaƴan abdul muttalibi kaga anan yanzu aliyu ya shigo amma can ka ce banu hashim fa aliyu baya ciki amma nan yanzu bani abdul muttalib fa domin banu hashim dangin uwa ne da annabi sallallahu alaihi wasallam banu abdul muttalib kuma dangin uba ne aliyu kuma ta dangin uba ya shigo an kibo anfusakum minan nar wannan fa bayan an yi umumi din ne shine yazo kuma yana khassasewa sai kuma yazo ya fara ambatan suna ya fatima ya ke fatima an kiri nafsaki minan nar ki kwaci kanki daga wuta fa inni la amliku lakum min Allah shay'a ba zan iya mallaka muku komai daga Allah ba ghaira anna lakum rahiman sai dai kuna da zumunci a wurina fa abulluha bi bilaliha zan jika wannan zumunci da laimar zumunci ma'ana duk alheri na zumunci zan yi muku amma in aka to official haƙoƙi tsakanin Allah da bayi to ni dan aikin Allah ne ba zan iya tsina na muku komai ba wannan hadisi Bukhari da Muslim ainihin suka ruwaito shi bayan da mala ya kawo wannan hadisi na biyu sai kuma yace an Ali ibn Abi Talib daga Ali dan Abi Talib radiyallahu anhu qala Allah ya kara wa Ali yarda yace jama'a rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama bani abdul muttalibi manzo Allah ya tattara dangin uba na bangaren shi wato banu abdul muttalib fihim rahtun kulluhum ya'kulu al-jaz'a wa yashrabu al-farq ya tattara ainihin wato daga cikin su jama'a wadda ga ragonan ya yanka musu kosashe sannan ga ainihin daro nan na abin sha babba al-jaz'a dabba wadda take kosasshiya wadda ta kai ta komo sannan alfaraq wani daru wani kwano kama ka ce wani fridge cike da juice kala ta sana alahun muddan min ta'amin ya samo mudu guda na abinci kuma ya dafa musu fa akalu hatta shabi'u suka ci hazze da suka koshi kala sai ce wa baqiya ta'amu kama huwa Ali ya ce sai kuma abincin ya koma kamar yadda yake lam masa kamar ba a taba shi ba summa da'a bi ramari sannan sai ya zo da wani kofi fasharibu suka rinka ɗiban wannan abin sha suna sha hatta rawau har sai da suka ƙoshi har yau wannan ɗabi'ar balarabe ce jama'a in aka zo a dafa abinci sai a zuba shi a daro ko faranti manya-manyan farantai sai a yanka rago a daddatsa shi sai a zuba sai a kawo wani kindai na abin sha ba a so a aje abin a tattakura a kaɗi ka cika ƙoshi nama ka cika ƙoshi ka kandama ka sha ba wai a sa a ɗan wani kofi ɗan mutsi mutsi ka sha ka zo kana muzurai ba a'a na fata an gane ka cika ƙoshi komai ka cika ƙoshi don haka ba sa yanka nama irin yadda muke gunduwa gunduwa sai a yanka rago sai a fasa shi uku sai a aje muku ɗaya bisa uku a kan farantin sai ga ku biyar ne ka rinka duk nomar da za ka yi da nama sai ka ji ka koshi sannan sai a je can sai a aje abin sha gashi nan doro guda ka ɗiba ka sha ka koshi shi ne alheri jama'a amma ka ga da ɗan kokuna ko ɗan kofuna ko ɗan kwalabe na ƙarya ka sha ka koma kana mazurai ko ka zo walima kawai sun bata maka lokaci sun taya maka da hankali sun tayar da duk wata maita da ke jikinka fasharibu hatta rawau suka sha har sai da suka koshi annabi kenan ma qala la sallallahu alaihi laula shahadatu suka ce kanat la'uhu na'am ba dan la ilaha illallah da yake cewa ba shi ba cewa la ba cewa babu babu babu a wurin annabi sallallahu alaihi wasallam wa baqiya sharabu ka'annahu lam yumas abin shan ya koma kamar ma ba a taba shi ba aw lam yushrab ko kamar ba a sha shi ba faƙala aliyu ya ce sai manzo Allah ya ce ya bani abdul mutallib ya ku yayan abdul mutallib inni bu'istu lakum khassa an aiko ni ne wurin ku musamman tunda ni naku ne wa ilan nasi amma kuma ga mutane gaba daya ku ne na farko sauran mutane kuma gaba daya wa qad ra'aytum min hadhihi al-aya ma ra'aytu kun dai ga wannan aya gwargwadon yadda kuka gani saboda bakaken jahilai ne in an jawo alhaqatu walhaqa ba su sani malhaqa ba su gane ba in an ja ikra duk ba su gane ba amma su ci su koshi eh sannan su ga abinci ya koma yadda yake to shine za su ga aya saboda jahilai ne wannan yake nuna kaga duk sanda zaka je wa jahili da bulugul marami mai ta haƙiƙi mai ta khariji kana bata lokaci ne misalai zaka je ka kawo mishi ka ce kaza ka ce kaza ka ce kaza sai ya ce gaskiya ne shine ka karanta littafin ruwan bagaja ka gani kyakkyawan misalin da ke ciki ke jahilai ne aka tara wannan jahili ne amma mai wayan filosofa ne wannan malami ne mai littattafai mujalladai da ya sai ya auna ilimin shi amma sai bai auna jahilan ba aka fara kawo mujalladai samra kandi lawali sani za a yi muƙabala shi kuma wannan jahili ne kuma ya san yadda ake tafiyar da jahilai da haka bai bata akan shi lokaci ba gari na waye waye wanka kawai ya ta wurin muƙabala ya ce da zai gari tafai kiɗa kiɗa har ma gaban shi ya faɗa amma sai dai dake shi bai to da komai ba to wannan babban malami ba ko ya zo da waɗannan mujalladan tafai ya ce wasu ma ko sunan su baya iya tunawa to shi kuma kawai sai zo zaman shi da ya zo wannan malami ya fito yana takama shi ga mujalladai ya fito da su shi kuma wannan sai ce a tura littattafai waɗannan littattafai na ƙananan almajirai ne ma masu rashin kunya su da ka suke yi to jahilai sai suka fara gamsuwa ai malami in ma ya kai malami ba a sa littafi ko kun fahimta sai da aka yi ɗan zane ya ɗan ƙarami haka ya ce gashi duba me wannan faɗi wannan kawai ya isa ne karatun ka ya kai ya ce ra ya ce a ya ce nu'ara ya ce haka ake nu'ara a garin duk ya gama kura karatun shi sai ce a ya ce jama'a ku duba kun bani gari eh kai ma ka bani gari ya ce to ku duba wannan tsayuwar wata ce daren farko jama'a suka ce haka ne saboda haka ne daidai da jahilai to haka ake wa jahilai ko kun fahimta jama'a saboda haka annabi ya gane waɗannan jahilai ne yaushe za a jawo aya a kawo sababin nuzul a kawo sharhi a babu wannan sun ci sun koshi eh sai sai ga abin na nan to kun ga dai wannan aya eh kun taba ganin ta a garin nan a'a shi ne ce wa qad ra'aytum min hadhihi al-aya ma ra'aytum kun dai ga wannan aya kamar yadda kuka ganta ba wani ba ku labari ba to fa ayyukum yubayi'uni ala an yakuna akhi wa sahibi cikin kuwaye zai mubaya'a ya bi ni ya yadda da ni akan ya zama dan uwana kuma abokina akan wannan tafiya in ji yadda ake wa jahilai jama'a ina son ku tsaya a nan fa ku nazarin wannan kabiyar da na tattauna mana a yau akwai gaurukan da da yawa in ka shiga ba da tafsirin jallalain ko raddul azhan zaka shiga ba in ka shiga ba wa'azi zaka fara musu ba mun kawo wannan a baya abin da ya dame su shine takin zamani saboda haka ka yi kokari kafin ka isa garin ka saba da ciyaman na local government din ya yi ƙoƙari ya yi hanya yadda za ka zo da takin zamani gari su gane kai ka kawo takin zamani ina son ku gane yarima a zamfara don kun san mu muna bin current affairs ba da ayyuka ne infrastructure yarima ya ci zaɓe na sanata ba ba da ayyuka ne yarima ya tsaye da abdulaziz yani ya ci zaɓe ba a'a yarima ya kama filosofin zamfarawa ne mutanen zamfara manoma ne 'yan kasuwa ne fitifin kasuwanci da manya-manya to sai yari ne biya kama tunaninsu ta nan shi ne me za ku je ku yi ƙungiya ga bankin musulunci community bank sai a ba ku bashi in aka ba ku bashi shikenan sai a ce an yafe muku rabi rabi kuma sai mulkin shi ya kusa ƙariya za ku biya zamfara suna ta jin daɗi suna ta jin daɗi sai yarima sai yarima amma an ka je ba kwalta ba gada ba makaranta ba asibiti dama su wannan bai dame su ba ku ne yan boko kuka san muhimmancin wannan mutanen Kaduna da ina ne yan boko amma su abin da ya dame su ya riga ya touching lives din su ya riga ya biya musu bukata a zuci amma yan boko zamfarawa da ke Abuja suna ta rubuce rubuce an cinye muku kuɗi ba a komai ba sai su ce ƙarya kake makiyin Allah yarima shine almasihun su da su sun riga sun gamsu sai kana nan kana hayaniya kana ganin ai ka rubuta kaza shafi kaza ka buga a daily trust ba su ma san akwai wata daily trust a duniya ba saboda wannan tana sai da man gyada tana sa ran jamin dubu biyu yarima ya bata dubu ashirin to duk da ya gama wannan sai kuma ya ce shari'a sadaqallahu alazim shikenan da ka taba sai ya ce da Allah kake faɗa don haka ya silencing kowa to sai waɗannan 'yan boko da ba su da nazari da suka zo suka samu gwamnati sai suka ga za su gina makaranta za su gina kaza za su gina titi za su gina kaza ba jihar zamfara ba rural states ba a cin su da haka su ne irin waɗannan jihohin jigawa eh zamfara rural states ne ba da haka ake mulkar su ba irin yadda riman ya shine ake musu an kawo shari'a an sa yanzu an rufe bakin duk wanda zai magana sai a ce ba ya san addinin musulunci ba ya san Allah da za ka yi magana ba sannan mai jali ya samu mai taki ya samu sai ga an sai jakuna tan tebur goma an shiga da su wana e kasa yake kaiwa yana cin abinci sai a ce yarima ya baka jaki biyar shikenan ina fata an gane ina son ku gane yadda ake abu duk sanda aka zo wurin bayani yari mai miƙe ayar da hausa zai ja ta in zai ja da ya kulhu wallahu ce falaki da nasu ya ja sai ai kabbara sai kowa ya gamsu da wannan ya zo shi kenan an yi asibiti nan an yi nan an yi wannan danja tana wani duk ƙarya ne a wurin zamfara bai dame su ba da haka ana zuwa shi kenan yarima dab da zai bar mulki sai aka ce duk wanda ake bi bashi an yafe mai sai suka yi takabbara suna kuka don haka yanzu ya rima yana zuwa ya tsaya sai cinye sanad yana tsaye da gwamna sai cinye shine ya kamata kowa ya rinka fahimtar wannan ko kun gane jama'a nan wani dan takara ya zo mini na jiha ya zo ya mini analysis din shi in ya zama ga yadda zai ga yadda zai ga yadda zai kawo mini wani littafi tari guda haka a yi nazari ga yadda ya tsara don haka shi ba sai ya bada kuɗi ba shi ba sai ya bada kaza ba nace mishi ran kai da ya ce eh inda irin mu duk muka taru a jihar nan sai kai irin wannan siyasa kayi karatu a ingila kayi kayi a ina kayi manchester duk duk ka aje wannan ka fito da kuɗi ka raba ka ga wannan takardar ko ni da nake dan boko ba zan bi ta ba ba zan bi ta ba me zan da ita kuɗi ya kamata ka kawo bandir bandir a rarraba a yi magana a san yadda ba a gamsar da mutane a ai a fahimtar da mutane ga yadda ya kamata a yi ka kuma ga bata a juna lokaci kawai ya tafi ni ma ban san da na aje takardar ba dan haka ko primaries bai ci ba to a matsayin ka ne da awa kai zaka gane haka yanzu nan muna maganar siyasa ne ko kun fahimta jama'a muna maganar siyasa ne yanzu nan ana maganar da'awa ne annabi sallallahu alaihi wa sallama da yazo ya ga waɗannan baƙaƙen jahilai ka zo ka jawo aya ka ce ƙarya ne amma gwamnati da wannan karfi ne guda ɗari biyu sun ci abinci sun ƙoshi sun bar saura kafin su yanke hannu su dawo sai su ga abinci ya dawo lafiya a ce ai karama ce to ka gama da su yasa ko ga da haka ne kaulaha ya zo duk ya kame kwakwalen su shekarun baya saboda an bar su jahilai in aka yi kaza ya ɗan yi wani su dabar shi kenan sai ga mutum ya bi amma me yasa yanzu irin wannan ba zai ciwo a kasar ba saboda su malam bakar gumi sun yi mishi ta'adi sun karantar da qur'ani da sunna yanzu wannan ba zai karbu ba amma da da aka bar kawunan mutane empty idan ka je ka bugo hoto ya rabu kashi takwas sai ce kun gani rabuwa ma yake a hoto wani sai faɗi sujuda jikan annabi ya zo yana rabuwa takwas yanzu da aka kwamfuta da su kana da duk wannan shedanin na'urori in ka raba mutum ɗaya zama dubu wani yaro ne dan firamare zai ce ni zan iya mai da wani ma kan shi ya koma cinye shi in dai karama ce wannan kuma saboda haka ina so ku rinka gane yadda ake wa mutane wasu in ka je karka jawo aya karka jawo hadisi akwai yan boko don ka zauna da su za ka fara musu ne da tunaninsu da tunaninsu da tunaninsu da tunaninsu da tunaninsu amma dai babbar ayar da ta faru ina son ku gane ita ce wannan kara mutanen nan a zamfara kuɗi suke rabawa bayanai suke a gidajen rediyo wulaƙanta yarima suke sai da ta kai yarima shiga garin gusau tana neman ta gagare shi in ya shiga jifar shi ake wani lokacin duk ba wulakancin da ba su yi mishi ba sai da ta kai yarima ni da malam sa'idu mun zauna da shi a falon shi ya dube ni yace ala gafata malam kansila a anguwanmu ya fi karfi na a bannin tsaya wan shi yana sarauta a garin su na bakura aka cire shi duk sai da aka yi wannan to me kake tunani an gama karya shi ko amma zukatan mutanen ya riga ya gamsu da shi ya gamsu da sun gamsu da shi abin da ake so kenan kullum ka yi tunani wace hanya ake kama mutane ko kun fahimta jama'a wa'azi muka taɓa zuwa dab da sanda aka tsai da ɗan takarar gwamnan jihar bauchi yi guda a wannan lokaci ɗan kalaran nan ake so a yi amfani da su shine tsohon gwamnan da zai tafi yana son ya amfani da su da gaya min wannan muka tafi wata anguwa inda nan ne dabar da suka fi taruwa sai muka yi wata hikima da aka yi wa'azi aka yi wa'azi dama duk mun ba su goron gayyata mun ce duk kalaran nan su zo akwai magana ka zo su ba za su shigo cikin jama'a da aka zo sai na ce to mun samu labarin wasu marasa mutunci za su yi amfani da wasu matasanmu muka wasa 'yan kalaran nan tukuna muka nuna musu to ku ba 'yan iska ba ne sai suka fara kabbara daga kan nesa muka ce kuma za mu zo mu zama da ku kuma in mun zo zaman nan da ku za mu gaya mu kalmomi da za ku gamsu sai na ce to kun san ni ma dan tauri ne na iya tauri ina da kayan tauri ni ma in na tashi tahowa zan sawo kayan tauri na na ce saboda kun san in za a yi wa yan tauri wa'azi sai ka zo da siffas don wani ba zai ji wa'azin ba sai an buga tukuna ya tabbatar wuka ba za ta ci ka ba da biyu wani abu da zai ba suke kabbara suka ji daɗi shi ke wallahi sai suka tarwatse gwamna Ahmadu Ma'azu aka yi aka ya shawo kansu a yi abin da za a yi sai suka tarwatse muna tare da malam mahmud shirya ya bugo mishi waya yace mahmud da wato abin makirci ne gaba daya aka kasa gano kan yaran muka ce san kansu yadda iya abin da aka yi kenan kuma wa'azin da aka ce ba a je din ba a musu a'a wannan magana da aka faɗin ta isa su ya kamata ku gane kowane ɗan adam da tunanin shi kake kama shi amma ina son ku cire darasin ne daga nan aya da annabi yake cewa wa qad ra'aytum min hadhihi al-aya ma ra'aytum ba fa an ja musu wattini wal zaitun bane ba an ja musu wani sumuni bane ko wani izu guda a abinci ne suka ci suka koshi su kuma dama jahilai ne su ci su koshi to sai su ga abinci ya dawo yadda yake to daga nan sai ya kira su ya ce ni cikin kuwa ne ne zai min mubaya'a in ya mini mubaya'a sai zama dan uwana kuma ya zama abokina kenan yanzu annabi yana nuna abotar da yan uwantakar kadai ta musulunci ce qala falam yaqum ilayhi ahadun Ali ya ce ba wanda ya miƙe ya tafi da annabi don ya mubaya'a qala Ali ya ce fa kuntu ilayhi da naga ba wanda ya miƙe ni ina dan karami sai na miƙe na tafi wurin shi wa kuntu asghara alqaw ni ne dan mitsili cikin su qala fa qala jlis Ali ya ce sai annabi ya ce mini zauna talata marratin kunna zalika aqumu ilaihi fa yaqulu lijlis so uku ya ce waye zai min mubaya'a sai su shiru sai ni in miƙe sai kuma annabi ya ce koma ka zauna hatta kanat salisa daraba bi yadihi ala yadayya ko ala yadi sai annabi ya ɗauki tafin hannun shi ya buga a tafin hannuna wato ya karɓi mubaya'a ta kenan sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam wannan hadisi al-Imam Ahmad ya rawaito shi hadisi ne hasan menene wannan hadisi yake nuna mana annabi ya bayyana da'awa a nan ga dangin shi musamman banu Abdul Muttalib amma kun ga yaya ya dillo musu ba cewa ya azo wa'azi ba cewa ya azo gidan shi akwai dina za a ci abinci akwai ko kun fahimta jama'a ba akwai mutanen da kowaɗanne wasu da takin zamani za ka bullo musu wasu limaminsu za ka siyo wa alkyabba in ka dawo aikin hajji ka kai mishi wasu janareta za ka siya ka kai masallacinsu wasu lasifika za ka siya ka je ka rataya musu a ƙauyen masallacinsu shi kenan ya isar to daga baya duk abin da ka faɗi sai abi amma kullum muka tashi tafiya da fuska ɗaya muke tafiya mu masu wa'azi ne nan taba mu kuma a ce Allah ya ce wa qul al haqq min rabbikum faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur jahannama ce ga ta nan tana jira Allahu a'lamu sadaqallahu al-azim mun isar da namu sai mu yi gaba ina fata an gane amma so kake ka isar da sakon a kafirce ko abi mutum da so kake abu dole ka samu uslubi Allah ya taimake mu Profesa Zaidu ya ce wa tazkur kutubus sira littattafan tarihin annabi suna ba da labari cewa annan rasul sallallahu alaihi wa alihi sallama da'a ashiratahu min bani hashim littattafan tarihi suka ba da labarin cewa wata rana annabi ya taɓa kiran dangin shi daga bani hashim dangin uwa wa bani abdul muttalib da kuma dangin uba banu abdul muttalib li walimatin dan su zo su ci wata walima to da dama akan yi itlaqin walima a duk wani abinci da aka tara za a ci amma galibi in an zo a lafazi na shari'a ana bambance walima da abin da ya shafi kira baƙo ne a da abin da ya shafi wata harka ko makamantan haka a nan dai abinci ne tattalin musu za su ci habaraha abu talibin akwai na abu lahabi abu lahabi ma ya halarci wannan ainihin zaman cin walima وتكلم قبل أن يتكلم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أبو لهب sai ya fara magana kafin annabi ya fara magana daga nan za gane abu lahabi yana daga cikin mutane masu girman kai ba izza ba domin akwai mutanen da za ga a cikin dangin mahaifinka za ga suna da izza da an zo za a wani abu kawai sai ka ji su kawai sun ɗauki wuri to a nan shi na shi ba izza ba ce girman kai ne saboda maganganun da zai na kaskantar da annabi sallallahu alaihi wasallam ko kun fahimta jama'a sai ya fara magana ƙa'ilan yana cewa ha'ula'i umumatuk waɗannan dangin mahaifinka ne banu amlik sannan da kuma ‘ya'yan ainihin babbanninka fatakallam ka yi magana wada isuda ka bar ƙuruciya ka manta da ƙuruciya ba komai yi magana duk da yaro ne kai wa'alam amma fa ka sani annahu laysa liqaumika bil arabi qatiba taqa danginka banu hashim da banu abdulmutallib idan larabawa suka haɗa kai suka taso maka to danginka ba su da ikon da za su iya kare ka wato kuna fahimta ya fara magana ne ya ce to nan danginka ne nan kaza nan kaza nan kaza manta da kai yaro ne za mu baka dama kai magana amma fa ka sani duk maganar da za ka yi mana don ka jawo mu jikinka idan har ka saba wa larabawa in suka yi mana taron dangi to ba za mu iya da su ba wa ana a haƙƙo ko man a hazak fa hasbuka banu abika ya ce ni kuma abu lahabi ni ne wanda na fi cancanta da in kama ka tofa balle sauran dangin ubanka ma'ana waɗanda suke dangin ubanka za su iya tattaruwa su kama ka su miƙa ka ga ainihin larabawan nan to ni kuma daga cikin su ne na fi cancanta in yi haka wa ina kamta alama anta alaihi dan haka in ka kashe akan abin da kake a kai na bacin gumakan mu kenan fa huwa aisaru alaihim ya fi sauki da larabawa min an yasiba bika fi tsalle a kanka butulu quraishin wa tamudduhum al-arab wato dukkanin anguwannin quraishawa sannan larabawa kuma gaba ɗaya su kawo musu ɗauki a kanka وما رأيت أحدا جاء على بني أبيه بشر مما جئت به ni abu lahabi tun da nake ban taɓa ganin wani wanda ya jawo wa dangin uban shi irin sharrin da kai ka jawo dangin ubanka ba fasa kata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah ya shiru wa lam takallam fi zalika almajlis a wannan wurin sai bai ce komai ba kaga nan ma akwai wani fiqhun da zaka fahimta tun da ya dau zafi kai duk abin da ka ɗauki zafi yanzu an je ba labari ba za a dubi abin da ya faɗa ya ja ka faɗa abin da ka faɗi ba ya ce ya tara dangin uban shi ya zazzage su ba abin da ba a ce ko kun fahimta da haka sai annabi ya shiru thumma da'ahum saniyatan karo na biyu sake kiransu kar ku manta fa ana magana akan bayyana da'awa ne da farko duk bai musu wannan kiran ba saboda lokacin a sirrance ne yanzu ko bayyanawa ake wa qala da ya kira sai ce alhamdulillah ahmaduhu wa asta'inuhu wa uminu bihi wa atawakkalu alaihi godiya ta tabbata ga Allah ina gode wa Allah ina neman taimakon Allah ina tabbatar da imani na da dogaro na gare shi wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la ina shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah shi kadai bai da abokin tarayya sun maƙala sannan sai shi annabi ɗin da yake wannan hutuba sai ya ce innan ra'ida ɗa na gari ita ce ma'anar kawai wannan kalma in ba haka ba an ra'id ma'anar ta saurayi innan ra'ida la yukazzibu ahlahu ɗa na gari baya ƙaryata dange shi baya ƙaryata iyaye shi wallahi na rantse da Allah allazi la ilaha illa huwa wanda ba abin bauta da gaskiya sai shi inni rasulullahi ilaikum khassa wa ila nasi amma ni manzon Allah ne zuwa gare ku musamman sannan kuma ni manzon Allah ne zuwa ga mutane baki ɗayansu jama'a kuna fahimtar abin da annabi sallallahu alaihi wa sallam yake faɗi gare ku ni dan aike ne na musamman sannan ga sauran mutane kuma ni dan aike ne gare su baki ɗaya wallahi la haka ne latamutunna kama ta namuna wallahi za ku ainihin mutu kamar yadda kuke bacci kun ga irin yadda ake magana da jahilai fa ko da jahili ya yana bacci to wallahi za ku mutu kamar yadda kuke bacci ba wanda ya isa ya tashi ce ƙarya ne wala tub'asunna kama tastaqiduna kamar yadda kuke farkawa daga bacci kuma haka za a tashe ku daga mutuwa wala tuhasibunna kama ta'lamuna bima ta'maluna sannan wallahi za a yi muku hisabi da abin duk da kuke aikatawa wa inna hal janna abadan aw naru abadan aljanna ce har abada ko kuma wuta ce har abada fa qala abu talib sai dattijo abu talib ya ce ma ahabba ilaina mu'awanatuk me ne ya fi taimaka maka soyuwa a gare mu ma'ana ba abin da ya fi mu taimaka maka in dai a son mu ne wato mun fi son mu taimaka maka fiye da komai shine ma ahabba ilaina ma'awanatu ba abin da yafi soyuwa gare mu irin mu taimaka maka haka ne wa aqbalana li nasihati ba abin da yafi dacewa gare mu fiye da karban nasiharka wa ashadda tasdiqana li hadithika ba abin da yafi tsananin gaskatawar mu ga maganarka ma'anar wannan magana ita ce mun fi kowa son mu taimake ka mun fi kowa son mu karɓi nasihar ka mun fi kowa tsananin gaskata maganar ka wa haula ibanu abika waɗannan dangin ubanka ne mujtami'una ga sunan sun taru wa inna ma ana ahaduhu ni kuma da nake magana ɗaya ne daga cikin su ghaira anni asra'uhum ila ma tuhibbu sai dai ni a cikin su na fi kowa gaggawar yadda da abin da kake so duk abin da kake so na fi kowa gaggawar son abin famdu lima umirta bi ka ci gaba da abin da ubangijinka ya umarce ka da shi fa wallahi ni maka rantsuwa da Allah la azalu akhutuka ba zan gushe ba ina kare ka wa amna'uka kuma ina tare ka daga duk wata cutarwa ghaira anna nafsi la tutawi'ni ala firaqi duni abdul muttalib sai dai kuma fa zuciyata ba ta riya mini rabuwa da addinin ubana abdulmutallib amma ina nan zan kare ka amma zuciyata ba ta yadda in bi ka ba to kun ji maganar dattijo ko to bari ku ji kuma abu lahabi shi ku abu lahabi sai ce hadihi wallahi sau'a wallahi tallahi wannan cin mutunci ne kai mana kai abu talib ma'ana wannan disappointment ka ci amanan mu ka ci mutuncin mu ku zo ala ya dai ku marmaza ku kama hannayen shi wato ku marmaza ku rike annabi sallallahu alaihi wa sallama qabla an ya akhuda gairakum kafin ya kama wasu daga cikin ku wasu kuma ana ku marmaza ku tare shi kar ya balle ya fita ya je ya samu wasu waɗanda za su taimake shi فقال أبو طالب sai abu talib ya ce wallahi ina rantsuwa da Allah lanamna'uhu ma baqina matukar muna da rai mu kuma wallahi sai mun kare shi kaga yanzu bayyana da'awar da annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi ta haifar da dangin shi na uba sun kasu biyu an samu abu talib bai imani ba amma zai tsaya mushi an samu abu jahal shi ai abu lahabi shi kuma gaba ɗaya bai yarda ne ma a bar labarin da'awar ya ƙetare su ba don kar a samu wasu su goyi bayan shi na fata an gane wannan dai kamar yadda ka ji littafan tarihi ne suke ruwaito abubuwan da malamin ya tattara ya fitar mana da su kar ka ɗauka wai hadisi ne a haka guda bayan da malam ya kawo wannan sai ya ce an ibn abbas radiyallahu anhu ma qala daga abdullahi dan abbas Allah ya ƙara musu yarda yake lamma nazalat wa anzir ashiratakal aqrabina yayin da wannan aya ta sauka wa anzir ashiratakal aqrabina ka gargadi danginka na kusa خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى صعد الصفا منظم الله صلى الله عليه وآله وسلم يفتى har sai da ya hau kan safa ina fata an gane a wani lokaci zaka ji ana cewa safa wani lokacin zaka ji ana cewa jabalu abi qaisin wasu sai suka rude da jabalu abi qaisin da safa a hada suke sai dai safa tana ƙasa da jabalu abi aisin sannan akwai ɗan laji a tsakaninsu akwai 'yar hanya don haka wannan hanya har yanzu an tabbatar da ita idan ka zo za ka shigo ainihin wato ka'aba ta daidai ƙofar safa daga can baya kenan to za ka ga alƙasarul malaki za ka ga presidential villa gidan sarki za gan shi a saman wani dutse. wannan dutsen shine jabalu abu aisin to sannan ƙasa kuma ga inda ka'aba take da safa sai ka ga wata 'yar hanya da bata wuce 'yar siririya haka to wannan dutsen da wannan ainihin alƙasrul malaki yake a kai shine jabalu abu aisin to dab da shi shine safa dan haka wani wurin sai ka ji an ce ya hau safa wasu kuma sai ka je su ce ya hau jabalu abu aisin saboda a kusan a haɗe suke ina fata an gane na'am yana nan ai akan shi ne gidan saman yake ba wai lallai sai ka gan shi ba amma akan gidan gidan sama akan shi yake gidan sama akan shi ƙwarai da gaske ina fata an gane abin nan da suka yi gidan saman dutsen gyara shi suka yi sai aka yi plasta kamar ka ce aka yi plasta aka ɓoye shi aka sa tiles ko menene marbles irin na sarakuna ne Allah ya taimaka sai ya hau kansa fa faha tafa sai ya kira daga nan ka samo sunan hatif telephone ina fata an gane telephone ko kuma a ce phone din don phone din shine hatif din kira ina fata an gane tele Allah ya taimaka faha tafa sai ya kira ya sahiba ya ku jama'ata faƙalu sai suka ce man haza waye wannan fajtama'u ilaihi sai suka taru gare shi faqala sai ce ara'aytum in akhbartukum anna khaylan takhruju min safhi hadha aljabal me kuke gani idan na ce muku ga wasu duwatsu nan za su fito ta bayan dutsen nan a kuntum eh khaylan ko wato wasu tarin dawakai za su fito ta bayan dutsen nan a kuntum musaddiqiyya za ku gaskata ni qalu ma jarrabna alayka kadhiban suka ce ai ba mu taba jarabta gaskariya tattare da kai ba ma'ana wannan magana ba mu taba kama ka da ƙarya ba ya fi su ce eh za mu gaskata ka dan akwai yanayin da akan iya ƙaryata akan iya gaskata maƙaryaci amma suka ce ba mu taba kama ka da ƙarya ba wato ai tuni mun yarda don kai ba matsayyaci bane kada sai ce fa inni nazirun lakum baina yaday azabi shadid to me gargadi ne gare ku ne cewa kuma gaba gare ni wato bayan na wuce to azaba ce za ta zo wadda take mai tsanani ko kuma akwai azaba wadda na taho da ita ga wanda bai dini ba ga ta a gabana faƙala abu lahabin sai abu lahab ya ce tabban laka fir da kai Allah wadaranka ma jama'atana illa li hadha dama baka tara mu ba sai wannan thumma qama sai ya tashi ya tafiye shi shi wa shi Abu Lahab irin tashi na rashin mutunci fa nazalat tabbat yada Abi Lahab hannaye biyu na Abu Lahab sun hallaka dan karkace hannayen kaɗai sai aka ce wa tabba shi kanshi ya hallaka wallahu alam malamai suka ce saboda sadda yake magana yana yana nuna hannayen guda biyu shi yasa aka fara tirda hannayen sannan aka tabbatar da tirdin shi ma gare shi wannan hadisi yana nan bukhari ya rawaito shi a lamba ta 4971 قال ابن القيم رحمه الله تعالى ابن القيم الله يجيك أنشي يجي وأقام صلى الله عليه وآله وسلم بعد ذلك ثلاث سنين من ذن الله صلى الله عليه وآله وسلم bayan ya fara da'awa ku ji fa bayan waɗannan maganganu da ya da dangin shi ko sai kuma ya zauna shekara uku ya du'o ilallahi mustaghfiyan yana kiran mutane a sakai yanzu can ya yi shela ne ga dangin shi to kiran mutane kuma fa a fara zuwa anguwa anguwa gari gari wa'azi a sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da a sakai a boye thumma nazala alaihi sannan sai aya ta sauka gare shi Allah yake fasda bima tu'mar ka bayyana abin da aka umarce ka wa a'rid anil mushrikina sai ka kauda kai game da mushrikai cewar ka kau da kai ba ana nufin ka kyale su ba a'a za su fara cutar da kai in ka fara bayyana to ka kau da kai fa'alana sallallahu alaihi wa alihi sallama bid da'awa shikenan ibnu qayyim ce sai annabi ya bayyana da'awa wa jahara qaumahu bil adawa kuma mutanen shi suka yi mishi fito na fito da ainihin adawa shine wa jahara qaumuhu bil adawa da ya bayyana da'awar su kuma sai suka bayyana ƙiyayya washtadda al'aza alaihi cuta da cutarwa ta tsanani gare shi wa alal musulmi na haka kuma ainihin ga musulmi karanta littafin zabi ma'ad na al'imamu ibn al-qayyim mujalladin farko shafi na 86 jama'a kun ji tarihin bayyana da'awa da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya yi a wancan zamani da kuma irin matakai yadda bayyanawar ta kama. Kaga ya kamata ga dukkan mai da'awa kenan ashe ya fara bayyana da'awa ga dangin shi, ga anguwarsu, sannan kasantuwar dangin shi, anguwarsu, mutanen da yake tare da su sun kafircewa abin ba hujja ba ne a kan shi kuma ba zai ci gaba ba. Ko kun fahimta jama'a? Allah ya taimake na wa yake da tambaya. eh ya sahiba ko ya sabaha ha ya sabaha kamar barkan ku da asuba na karanta ta da kuskure ne ya sabaha barkan ku da asuba ina fata an gane ma'ana kamar ya biye musu da irin yadda aka saba kenan ko kun fahimta jama'a to kun ga wannan ma ya koya mana wani usulubi shine ne so da dama in ka isa wurin mutane dan kar su samu nakara tattare da kai sai ka fara tunkara su da yadda suke turawa ne ba za ka je ka ce musu assalamu alama ni ta ba alhuda ba yanzu su kalle ka me kake cewa tun daga nan sai nakara ta bayyana ba zai ka ce musu hi good morning shikenan sai ga kowa yanzu hankalin shi ya dan karɓe ka duk da in ya je ya ganka kuma zai ganka wani iri amma kuma kasantuwar gaisuwar kayi irin tashi sai ya fahimci cewa kuna da wasu abubuwa in common ko an fahimta jama'a sai za ka je ka samu bakalo ya za ka ce mishi barka da asuwa barka asuwa a za ka fice ta barka asuwa barka asuwa ba barka da asuwa ba kana cewa barka da asuwa an nuna ba a kanan kake ba barka asuwa barka asuwa rai amzo lafiya lafiya lafiya lafiya yawa na fata an gane to shi ko kun fahimta to sai ka dubi irin waɗannan logistics din ko kun fahimta jama'a sai sa yana daga cikin hikima duk garin da za ka je da'awa ka yi ƙoƙarin gano wasu abubuwa kaɗan na tarihinsu ko al'adunsu ka bi su a haka ka ga in ba ka samu fuskar karɓuwa ba karke tunanin cewa abin da zaka je musu da shi shine taka al'adar shine al'adar musulunci amma ana so ne a karan farko kakka zo musu da siffar da za su kyamace ta yasa kaga Abu Huraira da aka tura shi sole administrator ne ma'ana kamar kantoman riko ne kasar Bahrain da ya shiga sai ya tafi musu da raha yace a samo mishi jaki da mangala aka samo jaki da mangala da takunkumi jama'ar gari sun tattaru suna jiran gwamnan da aka yi musu posting da an shigo da wasu abubuwa kawai sai suka gan shi akan jaki ya shigo assalamu alaikum suna ta wasa da dariya dare ya yi shiga cikin ƴaƴansu ana wasan ojiyo jiyo har a ce eh an taɓa kan gwamna an taɓa kan gwamna karanta littafin as-sunnatu qabla at-tabi'in ta malam ajjaj al-khatib kaga duk ya kawo waɗannan abubuwan yanzu wannan yake nuna kenan da a ce ashe za ka tafi university lagos za ka je kai ne ustazu domin gabatar musu da nasiha sai kai tunanin waɗannan kalmomi ne suke amfani da su su ustazan can a su waɗanda suke sisters ne a su waɗanda suke su ne yan gayu cikin jami'a yaya suke yaya al'adunsu suke yaya kaza suke so da dama in suka ga irin surar jikinka da irin kayan da ka sa da yadda ka sa za ka ga so da dama sai ka ga ta'arifu fi wujuhihim al-munkar sai da kamar sun nuna maka kyama amma kuma irin yadda za ka fuskance su fa wannan sai sa sai kuma ka ga cewa sun buɗa maka to ashe abin da ake so ka fahimta shine dole ka samarwa da kanka methods methodology yaya za ka fara fuskantar su yaya za ka fara tunkara su waɗanne irin kalmomi za ka fara gaya musu ko kun fahimta jama'a kun ga har yau balarabe a al'adar shi mu'anaka yake ke sa ka je ka samu balarabe dattijo ne motar ku ta lalace a ƙauye kuna son wani taimako kar ka zo ka same shi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kaifa asbahatu sai ga ya daga kai ya kalle ka wannan lafiya kuwa kana zuwa za ka tafi mishi ne gadan gada assalamu alaikum abu ya karin dubo shi ka kama goshi ka kama hannu haka haka ake musu to shi kenan sai ga ya buɗa maka to duk abin da kake so ka san al'adar shi kenan to ka ga ka bahaushe kuma fa dattijo yana zaune assalamu alaikum babu barka da asuba lafiya lau ya aiki lafiya lau to kaga kowa sai ka iya kama irin tunanin shi tukuna dan haka duk sanda da ka tafi a matsayin ka na mai wa'azi ka yi kokari ka dan aje taka al'adar da naka tunanin saboda ka bada kyakkyawan yanayin da za ku fara fahimtar juna a karan farko ko kun fahimta limamin ƙauye ne zaka je wa'azi ka san ko kullu wallahu bai iya ba kai kuma hafizi ne ka haddace qur'ani ba zuwa za kai kawai ka same shi kawai to malamin zo mu za mu wa'azi shine muka ce bari mu gaya maka saboda haka Allah so za mu wa'azi amma za ka zo ne Allah gafata mala akramaka Allah mu ƴaƴanku ne mu almajira duk girman duniya ka gama tara musu sannan ka ce to malai mana addu'a tukuna to duk irin wannan yanayin in ka shimfiɗa zai baka kyakkyawar dama na isar da saƙon waɗannan fa duk yanayi ne ke hukunta amma akwai yanayin da kuma baka da matsala da ka je wurin mutanen da baka da matsala da su ka isa wurin ustazai yan uwanka wannan baka da matsala ko kun fahimta jama'a Allah madaukakin sarki ya taimake na'am na'am na'am na'am sallallahu alaihi wasallam farko ya fara bayyanawa da ya abu ba zai ya koma ya tsaka shi fara uku ko su ya tsaka shi fara uku
a da farko bayyanawar ga dangi bayyanawar ga dangi to daga wannan bayyanawar ga dangin sai ga to dangin su kansu an samu matsala to ina kuma a shiga gari da bayyanawa to shi ne sai ya koma yin ta a sakai har shekara uku to shi kenan daga nan kuma sai ta fito ga mutanen gari na'am fabbal malam alaikum salam نعم نعم نعم فاطمة ايه نعم نعم a'a ai galibin wato abin da ake gani ɗaya ya fi kusanci da uba fiye da uwar wato misali jama'a sun fi ganin kusancin wannan ita ce fatima wannan ita ce za ta ji cewa ai ubana ne so da dama za ka ga wani lokacin ya sai ta zo ta tambayi uwarta cewa ki roƙan min baba ka ba sai ka ji uwar ta ce a'a je ki kun fi kusa ka gane saboda haka kai tunanin da kake to ai ina matan annabi a lokacin ba wasu mata bane kwaya ɗaya ce ita ce khadija ita kuma karka manta tun karan farko mun ji ita ta fara musulunta to a yanzu misali ne ya zo yana yi jama'a abin da za su gani wannan ya cikin 'ya'yan shi ma ita ce tafi kusanci da shi to mai yiwa ita din nan za ta iya kwanciya ba ta komai ranar lahira kawai a bude mata aljanna sai fara misali da ita na'am na'am na'am na'am a farko ba shi kaɗai ne fara imani a abu talib ai wannan kalmomin iyakar su kenan kaji ai ya bayyana da kai shi zai kare annabi amma zuciyar shi ba ta riya mai ya bar addinin baban shi Abdul Muttalib contrary akasin abin da shi kuma wancan zai yi Abu Jahal shi Abu Jahal ba zai imani ba in Abu Lahab ba zai imani ba ba ma zai bar abin ya wuce nan ba ko kun fahimta yawa abin da wannan ke bayyanawa Abu Talib ba imani ne da abin ba amma zai tsaya wa abin na fata an gane Allah ya taimaka an kuma karanta al-isaba fi tamizu sahaba ibn al-qayyim da yazo tarihin Abu Talib a mujalladi na ibn Hajar da yazo tarihin Abu Talib a mujalladi na ƙarshe sai da ya tattauna magana dangane da ina gaskiyar magana da yan shi'a ke cewa Abu Talibin ya musulunta har ya kawo cewa wani ɗan shi'a ya rubuta littafi yana tabbatar da musuluncin abu talib ya raddi ga wannan littafin abu talib ibn hajar a cikin littafin al-isaba haka abu talibin hayyar su bai yi imani ba amma bai yi wa addinin musulunci bai yi wa Allah bai yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama fito na fito ba na fata an gane to dama matakai ne ka kafirce ka yi wa Allah fito na fito to taka ba za ta yi kyau ba tun anan duniya amma ka kafirce baka yi fito na fito ba baka taimaka ba ka kafirce baka yi fito na fito ba ka taimaka akwai irin waɗannan abu talibin da ya fito na fito ba kuma bai yi shiru ba sai ya taimaka ku tuna shahararriyar waƙa shi da yake cewa wallahi lan yasulu ilayka bi jam'ihim hatta uwassada fi turabi dafina yace na rantse da Allah ko da sun yi taron dangi ba za su iya isowa gare ka ba matuƙar ina da rai sai dai ina ji an taya min da kai a cikin kabari na ga ce fasda da amurka ma alaika ghadabatu ita ka ci gaba da bayyana al'amarinka ba ka da wata matsala haka yake jan hankalin annabi yana kwantar mishi da hankali sallallahu alaihi wasallam ai wannan waƙan na daga cikin abin da suke hujja da ita akan cewa in ba wanda ya musulunta ba ya za a iya faɗi haka a'a kafiran nau'i nau'i ne ko a yanzu ga akwai kafirin da bai musulunta ba baya faɗa da ku ba ruwan shi da ku akwai kafirin da bai musulunta ba taimaka muku yake baya faɗa da ku akwai kafirin da ya bai musulunta ba bai taimake ku da kuma faɗa yake da ku fafir to dole ne musulmi su sannafa waɗannan kafiran su san yaya suke don sanya za su bullo kowanne daga ciki wato waɗannan babuka jama'a suna karantar da mu uslubin yadda da'awa take musamman in ta faro a halin tana cikin tsumman goyo to sai kowa ya tunanin yanzu nan mu da kake gani da yadda kake jin mu da'awar mu a zariya ta yi ƙarfi kai ka zo da kai aka fara ka nuna ka koma ƙauyen ku kai kuma kar kai tunanin to ai tun da da'awar ta yi ƙarfi a zariya to yadda ake yin ta a zariya je ka kai ta a garin ku kai kuma sai kai nazari yaya za ta yi za ta yi din a bayyana dole ne matakin farko ka fara tara wasu mutane da kafa kusanci da su ka bayyana musu limamin ku shugaban kungiya sakataren kungiya ɗan shugaban malamai ka bayyana musu da wani abu to yaya al'amari zai kasance daga nan sai suka yi imani da abin kaga ba matsala ba a ci gaba da bayyanawa don almala'u sun yarda sai suka ki yarda sai yan yara ƙanana irin su sayyidina ali din kuma haka za ka samu irin su yan shekara takwas tara sha biyar da yan matan islamiyya su kare suka yarda da kai to yanzu me ya rage kenan za ka ci gaba da da'awar amma ta wani uslubi ta uslubi na sirri har Allah ya kai lokacin da za a bayyana ta ko kun fahimta jama'a shi yasa kullum kuskuren da matasa suke shine ɗibo tarihin ƙarshe in suka je tabbakawa sai su tabbaka shi a wurin farko kamar yadda nake cewa ayoyin jihadi da matasa suka tashi sai su ɗibo su kai tsaye sai su ainihin kawo su a halin farko ba su san cewa ayoyin jihadin da suka zo sai da aka tawo madina ne sannan kaza kaza da aka tawo madinan ma sai da mataki kaza mataki kaza mataki kaza shi yanzu yana ganin qur'ani a haɗe haka da ya buɗo ayar jihadi sai ce gashi Allah ya ce a fita jihadi wani matakai ne aka bi kafin a kai nan to wannan na gaya muku ajiya shine abin da su ma yahudawa suke wa musulunci sai su datse farkon sai su ɗauko tsakiyar to musulmi kuma in jahilci ya kama su a wajen tsabbaka da'awa yanzu nan kun ga waɗannan ayoyin da waɗannan hadisan da waɗannan tarihohin da muke karanta duk ana maganar zaman makka ne mafi yawancin waɗanda suka ba da labari in ka cire aliyu duk sauran ba sa nan aka yi labari aka ba su da aisha dawa da abu huraira labari aka ba su lokacin da aka dawo madina uslubin ya sha bamban to a wannan lokacin sai ka ga annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ya samu kanshi kuma a wata rayuwa ita ce da ana fama da bakaken maguzawa ne masu ashar da shan burkutu yanzu kuma ana fama da wasu miyagun malamai ne masu makirci da wasu marasa kunya daga cikin samarin kiristoci da yahudawa miyagun malamai cin su ne malaman yahudu da nasara sannan sai sarakunan gargajiya na madina sai zama al'amarin ya canza to kenan ya kamata kullum da'iya ya rinka duba wani hali ya samu kanshi a wannan halin da ya samu kanshi kuma menene ya kamata yi amma bai kamata da'iya ya zama yana ɗauko abin da yake ya faru ne daga baya shi in zai ɗabbaka shi a farko ba ko kun fahimta jama'a yanzu za ka tafi wa'azi mai gidan kurkuku sai suka ce ka'idar ita ce sai ka rubuto takarda sai ka rubuta takarda din amma an ka ce ai Allah maɗaukakin sarki ga ayar da yake za ka ga abin da ya sani na sha gani gaba sai ga mutum ya tare manajan wani wuri kirista ne ma yana ta jawo ayoyi yana kumfar baki ai Allah ya ce kaza Allah ya ce kaza don haka mu da aya za mu yi aiki sai zama a lokacin su ayoyin ba su amfana ba shi kuma abin da ya zai bai amfana ba menene zai biyo baya sai ya zama ya bayyana ainihin wato sura shami'a lil islam ban sani da ko kuna reflecting kuna tuno wasu abubuwa da muka yi a baya ko su kasusuwa da muka yi su a muciya muka sanya musu manufar da a wasu salafiya daga ciki na ɗauko ta takarda daga ta wuce shafi ɗaya da rabi ba wadda takenta shine da'awatuna daga cikin abubuwan da ke cikin wannan takarda da'awatuna ita ce da'awarmu daga cikin muhimmanci daga cikin ayyukanta shine ƙoƙarin bayyanar da musulunci a bisa surar shi ta haƙiƙa saɓanin surar da aka bayyana wa mutane wadda ba ita ce ta haƙiƙa ba ina son ku gane nau'in mutane guda biyu ne suka ɓata surar musulunci na farko maƙiya sun sun yi wannan ne da gangan shine abin da na faɗi jiya ce kawai 1804 ɗan kudu ya tashi kawai ta kashe hausawa ya samu mulki shi da dangin shi fulani na biyu jahilan musulmi wajen rashin sanin hanyar da za su tabbaka sai su ɗauka cewa ai ga abin da Allah ya ce a ƙur'ani sun manta cewa ƙur'anin da ya tashi sauka ya sauka ne daban-daban kuma ya sauka ne don yin maganin wasu halaye mabambanta wannan ya ja gaskiya saboda Allah akwai buƙatar sai an karantar da mutane Allah madaukakin sarki ya taimake mu muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik